بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أزكى البشرية محمد بن عبد الله قائد الغر المحجلين وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا درسي نترى a cikin littafin ad-durusul yawmiyya min as-sunani wal ahkam ash-shar'iyya littafi littafi wallafawar al-sheikh al-allama Rashid ibn Hussein al-Abdul Karim Allah madaukakin sarki ya rubuta masa lada karatun da muke bayan la'asar a wannan masallaci Jami'u Muhammad al-Amin sallallahu alaihi wasallam da ke nan unguwar Bidawa a cikin garin Azare karamar hukumar Katagum jihar Bauchi Najeriya. Darasinmu na yau wujubu taubati wa fadluha wajabcin tuba da kuma falalar tuba zuwa ga Allah. Qala Allah ta'ala Allah madaukakin sarki ya ce wa tubu ila Allah jami'an ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun ku tuba zuwa ga Allah gaba ɗayanku ya ku mummunai don ku rabauta. Wa ƙala ya ayyuhallazina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Allah ya ce, Ya ku masu imani ku tuba zuwa ga Allah tuba ta gaskiya, wa taubatun nasuh, Malam ya ce abin da ake nufi da attaubatun nasuh, ai, as-sadiqa, tuba ta gaskiya. wata bakon gabakon baya a cikinta. Malam ya kawo hadithi an al'agar ibn Yassarin al-Muzani radiyallahu anhu kala, kala Rasulullahi sallallahu Alaihi wasallama, ya ayyuhan nasu tubu ilallahi wa stagfiro, fa inni a tubu fil yaumi mi'ata marra, rawahu Muslim. Hadithi ya zo daga Agar ibn Yassar, radiyallahu anhu yaddar Allah ta tabbata a gare shi yace ma'aikin tsira sallallahu alaihi wasallama yace ya ayyuhan nasu ya ku mutane tubu ila Allah ku tuba zuwa ga Allah wastaghfiruhu ku nemi gafararsa fa inni atubu ila Allah fil yawmi mi'ata marra domin ni ina tuba a yini daya sau ɗari Imam Muslim ya rawaito wannan hadisi wani hadisi ya zo daga Anas ibn Malik radiyallahu anhu kala qala Rasulullah sallallahu alaihi wa sallama lallahu afrahu bi taubati abdihi min ahadikum sakata ala ba'irihi wa qad adallahu fi ardin talatin muttafaqun alaihi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yace hakika Allah ya fi farin ciki da tubar bawansa sama da farin cikin ɗayanku, sakata ala ba'irihi wadda ya yi kicibis da raƙuminsa ɗauke da kayan guzurinsa, wa ƙad adallahu fi arzin falatin, alhalin ya ɓace masa a cikin dokar jeji, katsau bayan ya fidda tsammani sai ya gan shi ɗauke da kayan ba abin da ya ɓata. Farin cikin da zai yi yayin da ya samu abin hawansa bayan ya rasa shi a dokar jeji gaba jeji baya jeji to Allah maɗaukakin sarki idan bawansa ya tuba yana farin ciki fiye da wannan muttafaqun alaihi wannan hadisi yana bukhari da muslim wa an abi sa'id al-khudri radiyallahu anhu anna nabiyallahi sallallahu alaihi wasallam qala abu sa'id al-khudri radiyallahu anhu ya ce, Annabin Allah, tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya ce, Kana fi man qablakum rajulun, cikin al'ummar da suka zo gabaninku an yi wani mutum, katala tis'atan wa tis'ina nafsan, ya kashe rai casa'in da tara ba da haƙƙi ba, fasa'ala an a'lami ahlil arzi, sai ya tambaya, wane ne mafi ilimi a ban ƙasa a wancan lokacin, yana so ya je a nusar da shi bayan ya gama wannan aika-aika. Fadulla ala rahibin sai aka nuna masa wani mutumi wadda ya dukufa akan bautar Allah shine rahib ai min ubbadi bani isra'ila ai wani bawa daga cikin jajirtattu wajen bauta daga cikin al'ummar banu isra'ila aka ce ka je wajen wane shi muka sani da tsoron Allah shi muka sani da bautar Allah ya nusar da kai fa atahu sai ya je wajen wannan mai bauta فقال سيتي إنه قتل تسعة وتسعين نفسا أكرمك الله ناكشي لي تسعين ترى فهل له من توبة يتي أكرمك الله كو إنا دامر إن إيه توبة bayan wannan aika-aika, faƙala sai wannan mai bauta ya ce da shi la, ɓarnarka ta yi yawa ba zai yiwu ba, ba za ka samu tuba ba, faƙatalahu fa kammala bihi mi'atan, sai ya kashe shi ya cike ɗari, in za a sha giya, a sha ta dubu, sun masa'ala an a'alami ahlil arzi, amma tun da tuba ta zo masa, sai ya ji bai samu nutsuwa ba, sai ya sake tambaya, wane ne mafi ilimi a ban ƙasa, har yanzu fa ina jin ina son tuba ne, fa dulla ala rajulin alimin sai aka nuna masa wani mutum nan kuma malami ne, shi wancan mai bauta ne, shi kuma wannan malami ne, akwai bambanci tsakanin wanda ya dage da sallah da azumi ba ilimi da kuma wanda yake da da yake da ilimi kuma ko da an ga yana da sakaci a ibada akwai bambanci faqala sai yace sai ya tafi wajensa sai yace da innahu qatala mi'ata nafsin fa hal lahu min tauba wa karamaka Allahu abin da ya kawo ni wajenka na kashe rai daya bayan daya rai ɗari cif ko shin akwai damar tuba faƙala sai malam ya ce na'am, ƙwarai kuwa akwai damar tuba. Wa man ya ulu bainahu wa bainar tauba, yi wane ne zai shiga tsakaninka da tuba, ai ba a shiga tsakanin Ubangiji da bawansa. In talik ila arzi kaza wa kaza, abin da nake so da kai, yanzu ka tafi gari kaza da kaza, fa inna biha unasan ya'buduna Allah ta'ala, can garin da zan tura ka, akwai waɗansu bayin Allah waɗanda suke bautar Allah masu tsoron Allah. Fa'abudillaha ma'ahum, ka je ka zauna tare da su, kai ma ka bauta wa Allah. Walatar je ila arzika, kar ka koma garinku, fa innaha arzu fasadin, domin garinku garin ɓarna ne garin maɓarnata tuba ka ba za ta yi ƙwari ba. Fantalaka sai ya tafi hatta idan na safa tsariƙa har sai da ya raba hanya biyu, ya bar wannan yankin, ya nufi wancan yankin, ya raba tafiya biyu a tahul mautu sai mutuwa ta zo masa katsau. Sai ya mutu a hanya, faktasamat fihi mala'ikatun rahmati wa mala'ikatul azabi. Sai yayin da aka zo ɗaukar ransa, sai mala'ikun rahama da mala'ikun azaba sai suka zo suna husuma suna jayayya. Mala'ikun rahama suka ce namu ne mala'ikun azaba suka ce namu ne, faƙalat mala'ikatun rahmati, sai mala'ikun rahama suka ce, ja a ta'iban muƙbilan bi kalbihi ilallahi ta'ala, ya zo ne fa yana mai tuba, zuciyarsa ta gama tattara komawa zuwa ga Allah maɗaukakin sarki don haka kayanmu ne, waƙalat mala'ikatul azabi, sai mala'ikun azaba suka ce, innahu lam ya'mal khairan qattu amma da saninku bai taba aikin alheri ba, rayuwa ya a cikin barna da fasadi da ta'addanci da aika-aika, bai taba aikin alheri ba, kuma kukun sun haka, don haka kayanmu ne, ku ba mu muje a ta lugude ba a tahun malakun fi surati adamiyyin, sai wani mala'ika sai ya zo musu da kamannin ɗan adam mai raba gardama. Faja'aluhu bainahum ai hakaman sai suka sanya shi alƙalanci tsakaninsu, ce yawwa kar makallahu tsaya kai mana shari'a. Ga abin da ya haɗa mu akan ga wannan, ga rigimar da muke, faƙala sai wannan alƙali ya ce, Isu ma bainal arzaini, ku auna tsakanin garuruwan guda biyu, da garin da ya bari, da garin da zai je da gangar jikinsa. Ku auna gangar jikin, ku ga yanzu mita nawa ne tsakanin gangar jikinsa da garin da ya baro. ku auna gangar jikinsa da garin da zai je da ƙasar da zai shiga ku ga mita nawa ne tazarar da ke tsakani fa ayyatihima ko ayyatihima fa in fa ila ayyatihima kana adna fa huwa lahu duk yadda kuka ga ya fi kusa to na garin ne in ya fi kusa da garin da ya fito to na can ne mala'ikun azaba ku ɗauka in ya fi kusa da garin da zai je to na can ne mala'ikun rahama ku ɗauka faƙasu fawajaduhu adna ila al-ardi allati arada sai suka auna sai suka ga ya fi kusa da garin da ya nufa sai suka ga ya fi kusa da garin da ya nufa faqabadatu mala'ikatu rahmati sai mala'ikun rahama suka ce namu ne suka ɗauka yansu muttafaqun alaihi wannan hadisin yana bukhari da muslim wa fi riwayatin fi sahih a wata riwaya kuma cikin bukhari fa auha Allah ta'ala ila hadhihi ya'ni al-ard sai Allah madaukakin sarki sai yayi wahayi saboda falalar tuba tubar da yayi sai masa wannan gatar sai Allah madaukakin sarki sai yayi wahayi zuwa ga ƙasar ita kanta. An taba'adi wa ila hadihi an takarrabi, ya yi wahayi wa ƙasar da ya fito, ya ce, Ke ki nesa, sai wahayi wa ƙasar da ya nufa, ya ce, Ke kuma ki takuro, ta yadda idan an auna za a samu ya fi kusa da ke, saboda ina son wa bawa na rahama sakamakon ya tuba. Sharhi ya ce, Attaubatu min ahabbil a'mali ila Allah ta'ala sharhi yace tuba tana daga cikin ayyuka mafi soyuwa a wajen Allah madaukakin sarki wa hiya sababul lil falahi fid dunya wal akhirah tuba kuma sanadi ne na rabauta a duniya da lahira amara Allahu bihal mu'minina Allah ya mummunai umarni da tuba wa razzabahum fiha kuma ya kwadaitar da su a cikin tuba li sa'ati fadlihi wa hilmihi wa rahmatihi saboda yalwar falalarsa da yalwar haƙurinsa da kuma yalwar jin kansa wa yafrahu biha ma'aghinahu anhum kuma Allah yana farin ciki da tubarsu tare da cewa ya wadata in ba su tuba ba abin da zai same shi in kowa ya lalace ya zama fajiri ba zai cutar da Allah da komai ba amma yake tsananin farin ciki idan sun tuba wa yaqbaluha minhum kuma yake karban tubar idan sun yi min jami'i zunubi daga dukkanin zunubansu mahama azamat kuma duk yadda zunuban suka girma alfawaid fa'idojin wannan darasi fa'ida ta farko wujubu taubati ila Allah fi kulli waqtin wajibcin tuba zuwa ga Allah a kowane lokaci na biyu fadlut taubati ila Allah haythu innaha sababun lil falahi wallahu yafrahu biha falalat tuba zuwa ga Allah ta yadda zamu ga tuba sanadi ne na rabauta a wajen Allah kuma Allah yana farin ciki da tubar mai tuba. Na uku, annaha tasihhu min jami'in zunubi mahma azumat. Tuba tana inganta, tana yiwuwa a dukkanin zunubi, a kowane irin zunubi ne duk yadda zunubin kuma ya girma. Na hudu na ƙarshe, sa'atu rahmatillahi wa fadlihi, yalwar rahamar Allah da falalar Allah. Haisu innahu yaqbalu taubatat ta'ibin ta yadda Allah yake karɓan tubar masu tuba mahama azumar zunubuhum duk yadda zunubansu suka girma Allah ka sanya mu cikin masu tuba ka karɓa mana tuban mu ka mana arzikin tuba kafin mutuwa ya mutuwa mu ta zo ka sa mu mutu karɓaɓɓu a wajenka masu shahada idan mun mutu Allah maɗaukakin sarki ka mana arziki da gidan aljanna wa sallallahu wa sallim ala nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta أستغفرك اللهم وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله